وفقكم الله Allah ya muku gauna da kai wannan wani ɗabi'a Allah ya saka zuciya ta ya saka zukatanku da haskake haskaken sanin sa بجاه مولانا alfarma shugaban mu jagoran mu manzon Allah وآله سلام ya zo ubangiji ta kata gare shi da shi da baki ɗayan alayensa أن ولادته صلى الله عليه cewa وسلم haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama كانت يوم الاثنين ya arfu ne a ranar litinin وصحابي حديث مسلم kamar yana hadisin da imam muslim ya ruwaito ya inganta da haka دون ميم ba kokonto a cikin wannan في ليلة الاثنين الاثني عشر وبين فجر من ربيع ظهر فأشرق القول به إذ أسفر وأعجب الشمس وفاق القمر والبر قد كلمه في المهدي ظهر من ذا بين في ليلة الاثنين a daren litinin litinin ashara sha biyu ga watan rabi'i وبين فجر kafin alfijir fa a shirakar kaunu bihi sai ka santattu su sa haskaka da shi إذا أسفر yayin da ya haskaka وفجر الشمس ya hasken nasa ya kunyata rana فاق ya القمر fifici hasken wata والبدر قد wata غاب ya وهو في zanta da shi المهدي.
alhali yana kan shimfiɗar haihuwa وذلك wannan kuwa قال صاحب إسعاد الرجل kamar yadda mai littafin da ake kira isafin ragib shaik ya faɗa وغيره da shi da waninsa أهل السير daga masana hakikar malaman sira allah ya ƙara yadda gare su a makka ne ذات mai dutsen marwa mai dutsen safa المحل المعروف lana amma gurin da aka sani a yanzu بمسجد مولد da المصطفى masallacin gurin da aka haifi manzo وكان قبل دارا da can wannan waje gida ne ومنزلا وقرارا mazauki ne wa tabbaci ne ورغم أنه wa za'amu annahu wulida fi ghairi makkata a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haife shi a wani waje ba makka ba شاذ magana ce ta fita daga ma- gaskiya ba za a waiwaya ta ba magana ce wadda ta bauɗe ba a waiwayanta ba a dogara gare ta har abada حتى قال بعض أئمة an الكبار sashe shagabannin manya suka ce إنه يجب الإيمان به lamarin da sha'anin wajibi ne a bada gaskiya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a makka مكة المدينة العظيمة المقدار an binne shi kuma a madina mai girman matsayi نعم قبل balƙi da ƙaula بل قيل bari قولا akwai ma maganar da aka لم faɗa يكن عند بعضهم مرجيا amma wasu malaman suke ganin wannan maganar ba yardajjiya ba ce إن إنكار ذلك a maganar da aka faɗa ɗin wadda wasu suke ganin ba yardajjiya ba ce shi ita ce cewa a yi musun cewa an haifi manzon Allah a makka kafirci ne wanda duk ya ce manzon Allah ba a makka aka haife shi ba ya kafirta kenan كإنكار كونه قرشيا kamar wanda ya musun cewa manzon Allah ba ƙureshi ne ثم قال صاحب إسحاق sannan mai littafin samun ragib shaƙe ce والأكثرون mafiya yawa malamai sun tafi akan cewa an haife shekarar da giwa ta zo tare da abrahatu don rushe ka'aba نعم barin kiyar ittifaq an haka to gamuwar malamai bisa wannan maganar والمشهور amincin da ya fi shura أنه ولد بعده cewa manzo Allah an haife shi bayan giwan nan الفيلة بخمسين يوما a ina nufin zuwan giwan nan maka da kwana hamsin وذكر بعض أهل الكشف sashen malamai abuta kashifi sun ambata أنه ولد قبل مجيئه cewa manzo Allah an haife shi ne kafin ma zuwan giwar yanke قال kala yace وببركة وجوده صلى الله عليه وسلم بمكة الفخيمة albarkacin samuwar manzo sallallahu alaihi wasallam a makka mai girma ولد الله الفيل أن ubangiji ya kore giwa daga mutanen makka don عظيمة girmamawa ga manzon Allah girmamawa mai girma والمشهور أيضا zancen da ya fi shura kuma dai ولد في شهر cewa manzala an الأول.
haife shi a watan rabi'ul awwal وهو قول جمهور العلماء shine abin da mafi yawan malamai suke kai وعليه a المؤول kansa madogara take واختلف an samu أي saɓani يوم kuma منه a wata rana a watan rabi'in وقيل يوم الثامن An- akwai kauli da cewa rana ta takwas ga wata وأنه فيه ظهر هذا الخير العظيم a wannan ranar ne a bisa wannan ƙaunin wannan alheri mai girma wanda yake ɓoyayye ya bayyana وهو الأصح wannan المختار ƙaunin shi ne zance mafi inganci abin عند zaɓe أهل الحديث wurin mafi yawan malaman hadisi da wani daga malaman garuruwa ونقد عليه إجماع المؤرخين آه.
عامة a wato gamuwar mu- ma- malaman tarihi ya kullu a kansa gaba ɗaya وأيده بوجود wa ayyaduhu sun ƙarfafi wannan ƙaunin da hujjoji cikakku وقيل يوم wasu ka ce الثالث a'a ranar sha biyu ne ga wata وأنه فيه برز هذا السر a cewa a cikinsa ne wannan asiri ɓoyayye abin tanadi ya bayyana وهو قول ابن إسحاق وغيره a shi ne abin da ibnu isaka malamin sira ya tafi a kai da shi da waninsa wato ibnu isaka ya wafata hijira ta ɗari da hamsin da ɗaya ibn abi shaybata ya ruwaito shi sahihul a muslim littafinsa An musannaf jabiru.
wato abubakar abdullahi ibn abi shayba shi ko yayi wafati ne mai tan da 35 yayi da 35 a musannaf ɗinsa daga jabir da abdullahi ibn abbas wa qala ba'dhum wato malamin su buhari da muslim ne shi ibn abi shaybata ko a sashen malamai suka ce innahu mashhurun a ce an haife shi ranar sha biyu ga wata shi ne zancen da ya fi shura shi ne wanda ake aiki da shi gurin mutanen makka da waninsu daga mutane kila gairi zalika an faɗi wani wannan awilil daga zantoci almaki ta innahum wanda aka kaito a wajen sunanka a cananka ورجع بعض أهل الكشف sashen ma'abuta kashe fi sirrin أنه daya ولد في اليوم to an haifi الثاني manzo Allah a rana ta bakwai وكان في ya zama a mafificin annabi أبطال mafi girman mai ceto a cikinsa اختلف في الوقت الذي ولد فيه نبي an samu sabani a lokacin da aka haife shi a ciki halin kasancewarsa annabi abin zaɓi قيل ليلا wasu وقيل ka ce da daddare ne wasu ka ce da rana ومشهور zancen da ya fi shura الذي صوبه shi ne الإمام maganar da zainuddin iraki ya katartar da ita ibn da ya tarraki ya ya- yanke da shi وصححه zarka shi ya inganta a sharhin da yawa alburda أنه ولد نهارا cewa manzala an haife shi da rana an haifi ma'abocin fuska mai haske والعقل da الرقيق hankali marin jaye لكن وعيد الفجر sai dai da aka ce da rana ba wai gari ya waye ba bayan alfijir madaskaci الثاني kamar yadda hadisi mai bayyanawa ya zo da shi وهو وإن كان wannan hadisi da ya zo da haka ko da yake dangane da isnadinsa akwai magana yana da rauni والضعيف حجة هنا to ai a wanda yake da rauna hadisi ra'ifi zai iya zamowa hujja a nan باتفاق من da gamuwar baki ɗaya malaman da za a iya dogara akan maganarsu وذهب بعض أهل الكتاب sashen ma'abuta إلى kashafi da iyalin sun tafi من له يد كبرى daga wato ma'abuta kashafi da shuhudi wanda Allah yake bayyana wa abubba daga wanda yake yana da dama yana da hannu mai girma a wajen sannai na daga wajen Allah wani irfan da sanin Allah على أنه ولد ليلا cewa ya tafi zuwa cewa manzon Allah an haife shi da daddare أواخر ليلة السابع ƙarshen dare na من bakwai شهر ربيع daga watan الثاني rabi wanda وهو لكل yake ya فرد tara ثاني dukkan fifiko قبل طلوع الفجر kafin والآن fitowa alfijir daga wannan daren da mudda فإذا فيها mani ta zaho da kullum musamin udda wannan wakacin da aka haifi manzon Allah a ciki duk wanda ya riki wannan makacin tanadi ga duk wani abu da zai same shi to ya azurta وتأخر خلاص أمه sai ya zama للفجر.
kuma faɗowar mahaifiyarsa ya jinkirta har zuwa fitowa alfijir mahaifar ba ta faɗo ba sai wajen a fitowa alfijir الذي ينال العامل فيه من كل أجر wanda wanda ya tsaya ya aiki a sannan yake samun duk wani nau'i na lada قال ya ce والمدة التي بين انفصاله mudda da take tsakanin rabuwar manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin mahaifiyarsa amina انفصال الخلاص da kuma faɗowar mahaifar daga gare ta alhali tana amintacciya هي ساعة الاستجابة ita ce daren da lokacin da shi ne sa'ad da ake ansa addu'a a da- dare a bayyabo التي وردت بفضيلتها الأحاديث da المشهورة wannan da hadisai mai abin shaidawa gare su ta zo da fifikonta يا ساعة nilla sa'adata wanda fiha bi khairil alamin muhammadi تمت لنا أبراهنا بظهوره وتكاملت في شهر مولد أحمد يا ساعة يا ساعة لنا السعادة yan والمنافعة samu arziki da buri a cikinta بخير da العالمين fiyanta محمد.
da kai wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama تمت لنا أفراهنا farin ciki mu ya tab- ya cika gare mu da bayyanarsa وتكاملت ta في cika شأن a watan haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama غيره wani sai ya ce tawalat umurus sa'ati fi hayri sa'atin li mawlidi خير الرسل في ساعة السعد ويأتي أوقات ويأتي مولد ويأتي مولود حواسا إلى المسجد tawalat umurus sa'ati lamuran arziki ta zo a jere في خير a ساعة fiyayyen sa'a لمولد خير الرسل saboda an haifi fiyayyen manzanni في ساعة a sa'a ta azurta ويا إيب أوقات ya daɗin wannan wakaci ويا إيب مولد ya daɗin wannan wakaci na haihuwa ويا إيب مولد ya ƙamshin wannan abin haihuwa وسائر wanda المولد yake ya tarar da baki ɗayan girma وفي حديث سيدنا ya zo a cikin hadisin shugabanmu عليه السلام Abba- abbas an ya da ya karbo daga manzala alaihi salam قال yace وما ولدت يوم الاثنين yayin da aka haife ni ranar خلق litinin الله سبع جبال في السماوات sai السبع ubangiji ya halicci wasu duwatsu guda bakwai a sammai bakwai وملأها من الملائكة ya cika ما ta لا يكون da abin da إلا ba wanda ya sai سبحانه.
iyakance su da in ba Allah ba subhanahu wata'ala daga mala'iku يسبحونه ويقدسونه suna ta tasbihi suna ta takadisi ga ubangiji إلى يوم القيامة ya zuwa ranar alkiyama وجعل الثواب ya تسبيح sanya ladan tasbihin da suke da takadisin da suke لعبد ga duk wani يشكر bawa da ربه.
aka ambace ni a gabansa ya motsa gaboɗinsa da yi min salati inna miladar rasulil mustafa samin makan hairu idin ya tajalla bi safa fi kulli an mawlidun qad atlaqat minhu lana shamsul hana wa bihi alhayru ala waqil muna lin قد ذهب الكون بأنوار الهدى لما بدا ودفى الظلم وكل الردى والحق باقين وافاك عليه الدنيا له يا مرحبا بالذي مد علينا كله للأمان سيد أرسله الله إلى كل المنام رحمة الناس بها أهل الهدى وأتشان صل يا ربي عليه دائما مع السلام ما تجلى نوره الأسنى وما دار الزمان وعلى آل أولاه الشرفاء مع سهدي ما سفى بمنه لمصطفى ورد البيان Shirin Nabila da Rasulun Mustapha hakika haihuwar manzo abin zaɓi ثاني المخاوف madaukakin matsayi kayan idin shine mafificin idin يتجلى da yake bayyana da tsarkaka بكل a آن.
kowane lokaci.
مولد Lokacin haihuwa ne قد أشرقت da shamsul نوره شمس الهنا.
hana ranar farin ciki ta bayyana daga wannan wakacin haihuwar lana gare mu وبه الخير على وجه المنى linnasi kan albarkacin wannan haihuwar ne alheri ya tabbata ga mutane dacewa da yadda ake gore قد ظهر الكون بأنوار hakika المنى.
halitta ta yi alfahari da haskake-haskaken shari'a أما بدا yayin da ya bayyana واختفى الظلم zalunci ya bayyana وزال الردى.
haraka ta kauce والحق gaskiya ta bayyana حين وافى آلة الدنيا yayin da ya zo duniya ta ce da shi ya marhaba maraba الذي مد علينا فضله ba wan- da wannan da fifikon sai miƙo mana zillar ama- inuwar aminci سيد shi shugaba ne da ubangiji ya aiko shi zuwa baki ɗan jama'a رحمة halin kasancewarsa rahama فاز بها أهل da mabuta ɗaukaka suka tarar da rifata sha ɗaukakan lamari albarkacinta صل يا رب ubangiji kin salati gare shi koyaushe tare da gaisuwa ما تجلى نوره matuƙar haskensa maɗaukaki ya ما bayyana دار matuƙar الزمان zamani ya kewayo وعلى آل أولاه shurafa da kuma bisa alayen na ɗaukaka maɗaukaka wanda suke sharifai tare da sahabbansa ما سفى بمديه المصطفى بمديه da mustapha wani dulbaya matuƙar gangarewa fasaha ya yi daɗi ta fuskar yin yabo ga wanda yake abin zabi Allahumma salli ala يا سيدنا